وعدوة المكتب ومعمورة الأعلى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني وأخبار الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كده توكل في الأنفال قال له بيت الوجود أولين وعين كتير أنا وعلي السلام والسلام في مصر العربية وليه يا شعب قوة شعبي shekara da dubu biyu da sha takwas miliyariya dan ba manta ba kuna cikin wannan littafi mai albarka na babban malami abu abdullah muhammad bin ismail al-bukhari wanda ya rasa ne shekara da dari biyu da hamsin da shida da wani hijira mu kuma tsaya da rafi na na na rafi na rafi na rafi na rafi na rafi na rafi na rafi muna da kowa ciki mara wani gaske mara yaro mara wajen biya wa yi ra'ayi ne mara yi ba aiki da wani da muna cikin wani babi babu ne babu da yake wani a kan kyautatawa mu kuma biya sai guda biyu ne ko za mu tashi kan tsarawa ko a tasarar gaddani ne tsarawa Ahmad bin Yunus na na hadisi na ɗari hudu da sittin da takwas حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن قابوس عن قابوس قابوس في ابن مريم وانا في هذا سوى خلافة ابن أبو الأنبار خلافة أبو الأنبار أن أباه حدثه لما يبعد دون أن تدرك أن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga annabi kira da amince Allah ta tabbata a gare shi yake alhadisu salih alhadisu salih a dukkule shi ne tsarin rayuwa mai kyau domin alhadi yana nufin asira wa haya wa tarika shi ne alhadi tsarin rayuwa mai kyau wa da kuma tuba yanayin yadda mutum zai fito wani ita samu da fitowa da yi abubuwa sannu sannu ina nan ke sa kun abubuwa sannu sannu yake juz'un min sab'ina juz'an min an-nubuwa wani yanki ne daga yankin annabta guda saba'in a wata ruwaya guda ishirin da biyar duka uku misali mutum ya fito a ya yana da tsarin rayuwa da kyau da tsarin shi karka sha'awar yadda yake tafi da rayuwar sannan kuma ya zato yana shiga da kyau ba shi da wasu abubuwa na harkowa sannan kuma ya zato yana bu abubuwa sannan da to wannan inda a ce wasu abubuwa ake so mutum ya tsara to da ta ya samu wannan guda uku zai samu ɗaya cikin guda saba'in sannan zai zama ya samu maki ɗaya a cikin saurin da ake nema a baki takara ta annabta to sai dai ko da mutum yana da wannan sufofin sai Allah ya zaɓe wannan da ba wani da wannan sufofin sai annabawa kun ga su guda uku ba wannan guda uku gaba ɗaya ɗaya ne waye ke su ba ce ba ku mai zuwa amma kai lana jira sai wanda ke kaɗan a cikin al'umma to wannan abubuwa guda uku gaba ɗaya ɗaya ne cikin sufofin annabawa duka uku to ka haka su gurin annabawa ai wato matukar su ta kai matuƙa alhaji usmani tsarin rayuwa mai kyau wasabtu da kuma tufa tsafta a yayin da mutum ya tsawo ka ganta a tsaftace tsafta ke ji a sama wani tsari da cikin nuka rizkun min tabayi na dukkan minan rubuwa wato yanki ne daga yanki saba'in na annabta yanki saba'in na annabta haka wannan shi ma a yana da alaka da babu ko domin muna magana a kan tausasa wani istisali da bi sannu sannu ba abubuwa da ke da yi a dabbana haku bin umar ana dabbana shi umar a dabbana shi umar asali da kidan an abi an aisha radiyallahu ta'ala anha qalat kana ji Allah ya kara maka da ta ce kuntu ala wa'idi wata rana na kasance akan wato rakumi abun hawan da ke nan bi da hoba wanda yake da wahalar sha'an sha'an da akwai ruwa ya ce ta ce wani an su a zuri buhu gidan da duka gidan abuwa ne da sauran kai sai take dukan sa haka ne ne sauri fa kana nabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya da Allah tabbata gare shi yace alaiki bi rizqi na aure ki da sautatawa na umarce ki da sautatawa ya ki wato Aisha fa inna la yakunu fi shay'in illa zana domin sautatawa ba ta kasancewa cikin wani abu ba sai ta kayatar da ta kawata shi ya yi ado aikina wa kamula ba yadda za ka sa sauki iya na wani ba cikin wannan abin ya cika sannan kuma ya zama ya yi kyau in dai ka sauka kai ko ka so shi kake yanzu kana so ka ga gurin ka kullum ana layi ka zama kantin sauki ka ga yadda za ka za ka ka'ida ce wanda ya zo yanzu ya yi ruksa abu naira goma da yake zai shi naira tara to na ta ba zai tsada shi ba da jiyar ba naira goma ko da ne samu wannan ribar da yawa ka tafi ki gari za ka sai na da kwana sai dai wannan riba da jiyar ba dodan ba da ya a gurin da jima ka dashi to da ya kuma bi kai illa za shi sauki ba ta ba kada ji shi mana ba shi sai ya kawo da wala yin zawo min kai illa kana sannan baya taba kasancewa cikin wani amfani sai ya muna da ba a taba cire shi kai shine annabawa duk inda aka cire sauki a wani labari to sai a sai abun ya mudana sai abun ya zo ba shi da wato abun da awa gurin mutane shi ne wala yin da min shin ba a taba cire shi cikin wani abu illa ya kyara ruwa sai sai ya mudana imam muslim ya rawaita bayan imam bukhari a adabul umra حدثنا عبد العزيز قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابي رافع shine Ismail bin Rafi al-Madani wanda shi ana cewa ya rasu a shekara ta ɗari da goma wasu kuma suka ce ɗari da ashirin bayan hijira to shi ne yake cewa a tsala an sa'idin maƙuri an abini ana bai wa ya rasa tsarin sunan sallallahu alaihi wasallam ila kuma shuha annabi alaihi salatu wasallam ya kasance yana cewa na aleku da mako shi ne kuɗaɗi da zan a baya zan kuɗi ke da shi ne a cikin kai zan kuɗi shi ba zai bayar ba kuma ba zai bari wani ya bayar ba amma yana so kai ka bayar wannan yi mai gari ke saboda haka shi ne wato addu'a na aleku da mako fa inna huwa alaka man kana qablakum domin mako man mako shine ya halakar da wanda suka kasance ka kafin ku wanda suka zo kafin ku abin da ya zai suka halaka shi ne makon me yasa saka ku di ba'awo saka ku di ba'awo sun zubar da jina don su sakku da mi da wa'ai zubar da jini ke sun zubar da jina don su wa qada'u ashabahum sun kuma yanki zumunci sun yanki zumunci wa zulmu zulumati yawm al-qiyama shi ko zalunci duk dukkai ne ranar al-qiyama dama az-zulmu ai daga az-zulumat aka gane zalunci ba don duk wanda wato kaga yayi zalunci ai daga duhun zuciya ne ya danyo wannan zuciyar da sai a rufe inna da haske a ciki wuri da ne to to jin ya ne yake wa zulmu zulmatu yawm kiyama shi ko zalunci wato shi ne ranar kiyama shi kuma zalunci ne zalunci wa da roke ni bi ga yin ma'ani dora abu inda ba gurin sa har abu da lafiya da zalunci ba wai a kasuwa ko a hanya kawai ba za mu zo ba shi na gaba babu rizki bil ma'aisha babu da yake magana a kan kyautatawa wajen tafi da rayuwa rayuwar kabila da nuka da ko da suna yi wasu na to ta hira ana ta hira wanda za ku mutum ya dauke irin wannan tsarin mutum ne tsarin da zai iya zai aure zai iya kama gida da naira dubu sittin ne kawai ko tamanin amma ke wani abokai su zuga iya kama da ɗari biyu da wasu haka wanda ke ɗaura riba da sauki ba ko wani bawan Allah da aka ce shi ma ko ko aiki bai da shi ya gama karatu amma iyaye su suka matsa cewa nan dai sai dai gidan da zai kama su musu ba suka je suka kama gida da dubu ɗari da tamanin suka kama jet janareto iyaye mata suka kama janareto sai ka ga tsoron yanki da kera to wallahi shekara ta biyu ko wanda aka yi daga gidan sai gidan ya dawo shi ke kera ne wannan ai ai ko me za su yi sun san ba ka in ba za su zauna a kurkin gaba ko a hakura aka wani alƙali ya waɗansa shi bai sani waɗansa ya aure duk da abun an ba ɗaura aure su sai zan zo ake suna ta bugawa da ɗan shi ko baya gaya maka cewa ga inda za a zauna su sun ce ku narke fito gida ne wani gina a shi ne guda ne a wata unguwa irin unguwannin da sabo wallahi suka ce biwa aka yi ta bugawa ta ke tutan sai dai yanzu ga wani gida yanzu a kama kawai sai baban da ya ji labari a kaji da yana nan da rana a cikin gari yana jin labari ya ce kai duk wannan abubuwan da ake wa ka gaya mun bai ce ai ba wuka ya ce to abin da nake so da kai je ka sake ta saki daya iyayen yarinyar ne ba masu kiran da zo da shi a cewa wallahi ne wanda saki ne zai ga kana ta zuwa an gaiso jama'a kullum da Allah ya abu ne mai sun yadda za a zauna a gidan na ya ce wannan abu za ta ci ne sai kuma yadda ne Allah ya bani gidan kuraina wasu daki ba su ne ma guda ɗaya kan amma kai Allah ya ba bai ba su irin wannan ɗaukar rayuwa da sauki sai ka zauna lafiya ɗaukar rayuwa da sauki shi sa daga lokacin da kake wani neman aure wata ta sa ka gaba ma ta rike ma tambaya ɗaki da za ka kama maka a gida za a zauna da wannan wannan ya kamata in dai kana son ta sosai ka je ta idan a kan gabar wani zai wahala ya iya rabuwa da ita amma zai kai kokari ka je ta in a da gura in ba ka wakana ba cikin maza da Allah to ka daura rayuwar ka da sauki to ki ta hankali da sauki kada akwai ba Allah da shi ma na fitu rayuwa a ɗazu cewa shi yayi gidan wai da ka zo ta wato daga tsarin ya ba ni gidi har ya kai ninta daga tsarin tsarin ke goshi ne ta sadi ya ruge wallahi ya ruge gaba daya shi ya ruge biyar ne ba ita ce sabuwar tsarin architect da ya zo ya ba mu wani da wurin da kaji ya kuma kanku kuma ya zo suka shiga musiba ne da aka ce da sabon to kaga wannan rashin ɗaukar rayuwa da ne da sauki kada kai da shi a rayuwa kana so ka zauna lafiya ba ne kwata kwata kar kai da shi irin ka san shi matsalar da yake ka dawo to da yake ka yi da shi an ce kowa ya tashi ba zaman sa ana da yin sai wani kai sai kawai shi ba kai kudi za a ga tsawon yana da yin shi mutum da kasu za a kowa da Allah ne ka zawo to shi sa kawai sai Allah ya ajiye ka ka tsaya a biya da shi ne a rikiku bin na'aniya tausatawa cikin kuma shi matashin da yana da wannan zuciya ai mutum ne da shi aka muke gaya wa mata da lafiya yawa mutum ne da ciki in dai kina son sanya zuciya ne ba ta me za ta haifa ba mace ne ciki wani ta me za ta haifa babu sai Allah wata ta haifa biyu wata hudu wata ɗaya wata ma sai ta haifa biyar to wannan duk magana ce cewa shi nawa ne ma shi da komai kuma da biyar su Allah ya halitta shi na ta hadu wa na ta suna da yawa saboda haka wannan shine a rikko bin ma'anisha tausatawa wajen tafi da rayuwa حدثنا حرمي بن عبد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سعيد بن كثير ابن عبيد قال حدثني ابي قال دخلت على عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها فله بيدك لو كان رجوع الزوجي yake za ki gurin na na ya uwar mu ne Allah ya tsara mata ya ba ma da dinki abu shi wannan bawan Allah ba sai ya bin kafir sai wa kai sai ya zo rubi da kuma da aisha abin da ne wanda ta ya da aisha ya ya yi shi kaga ta kuwa da ne gani akul Allah aka ne ko yawa yawa to saboda haka to shine ya zo sai ya fada sallama da sattu ala ummul mu'minin radiyallahu anha na shigo gurin da na yi da Allah ya kara maka da uwar masu imani saboda haka da ya shigo ba za na ce na ce jiki hamsin daya kane kan ya shigo ke hatta a ilu lokaci hatta na gaba in ke siyar dira da ake tsike suke ciki in ko bana na yi da wata rana ka kawo mata wajen dirhami an iya cewa miliyan ɗaya a yanzu ta raba ta ita gaba ɗaya kuma ta ji a duk wata rigar da rana aka bi ko rigar aka ji ai ta yanki ta su kuma ya gyara miliyan ce gaba ɗaya ta wannan lokacin duka ta raba ta ita wanda dama ba daga nan take ba mutum bayani da amma yanzu da azuwa ko wajen kyauta wanda wanda da shi da ya sa wani ɗanta Abdullahi bin Zubair ya sa masa sabon ne suka bada indiya ne sau da haka mace ce mai kyauta ga ta wato akwai duniya amma kuma wata ɗan duniya da zafi ba sai ta ce abdika da a kai da zuwa wani ba sai a har sai na tsinkin yadda yana ji da zuwa Abdullahi bin Kafir ne, sai shi bin Kafir bin Abubuwan ne ne ba a fitar. Yadda sai na tsaya da zuwa. وقلت لك يا أم المؤمنين يا جوار المؤمنين لو خرجت فأخبرتهم da zan fita wani in ba su labarin na zo na dan da ke kira tinki fita tinki na aso ne ki bukula wallahi muka da wanda ta na fita ba ruwa ya kuma yi da ba ki da irin da tinki tinki tinki ke wallahi da zan lissafa ki a matsayin ruwa قالت لنا هكذا ina na ya take wato a wurin da anaka kamar abin da iyaye ko manya ne ke cewa ai samu kansa ko a yi rafi yau suna mana ko ya yi kaka kana yi wani abu da kawo kansa za ka yi wani dan uwa sun kuma ya yi ruwa cewa kani zai mata abu da kawo kansa to abin nufi ka shiga daidai ka ka shiga hankalinka abu sai da haraka kula da naka lamarin ka duba naka kana ina amfi da haraka inna wula da ji da neman layin da su kala domin babu sabo ga wanda baya sabo Isa akwai wani mai waka ne waka da kan da zuwa gudu. البس جديدك وإني لا أجد الخلق فإنه لا جديد لمن لا يدرس الخلق wannan hadisin na rana ya ya sauka sai yi masa wa ilbar da ni daga ba'in ni na bisu kanake wai ka take ki babun ka tabu to ni ko tsohonan ka shine kana tsohonan ka ka take ki wa na da ni da ni wannan na wato la ya bisu kanake ba sabo ba da za ka zama kana da sabon kaya amma ka za su hau abin da ake nufi a nan idan sabo ne da kai kullum ji kake sa a cikin kwani amma kana dukkawa da tsoro ba sai huda wannan akwai hikima a magana kai zama kayan su kullum ka makaro su ne a akwai waɗanda kuma za ka sa su tsofaffi to shi ne la ta ji da liman la ya zama su halaka babu sabon kaya ga wanda baya za su hau wannan shi ne babu ma yi wani lafi ala rizka babu da yake magana akan abin da ake bawa bawa don gani da kyautatawa idan mutum yana da kyautatawa a dubura irin abu da Allah wa mutum sarki yake ba shi حدثنا موسى قال حدثنا عمار عن حميد بن ابي الحسن البصري عن عبد الله بن المغفر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن اختيار ان انا سكت عن الانجيل ان الله يعطيكم lallai ubangiji maɗaukacin sarki mai sauƙi ne yau an kore ku kai na san sauƙi a wannan ruwa ya fi lafari ko ne ya zama da jikin na kuma ce ce wani ƙi a ne wani ƙuna a ne ba na yi ƙuna a da sauƙi sannan Allah yana ba da abubuwa da wannan irin abu da baya baya ba nan gani da tsanantawa. Eh, ta wanda yake sauƙaƙa al'amuran ya fi samun sauƙin rayuwa fiye da wanda yake tsanantawa ya matsanta abubuwa ko ba da bukani a taka kafin na ka mai cewa kullum ke ciyar yana ciyar ba a gefe. Amma wanda yake tsanantawa a tafi ba ta wuce kuma kuɗin da wani da kake ba. Haka ne? Don ba ya. Wanda ke وعن يونس عن عبيد مثله daga Yunus daga Ubayy kuma da kiran hadisi to babu na ɗari biyu da ashirin hadisi na ɗari biyu da ɗari hudu da saba'in da uku babu tafi babu da yake magana akan samar da nutsuwa an yi ce kasu sakina wani ya tumanina a tumanina wanda kina da abu ne babu da yake magana akan samar da nutsuwa a tattara da misali a tattara jawa عن ابي الدرداء قال سمعت انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم على الجيران عن جابر بن مدع عليه يدي يسر وتوقف ولا تعذروا انفسنا وسجلوا رمد القصوى ولا تنذروا كاد الحكومة الرواية بخاري من كذبنا بخاري مسلم cewa yasiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru wa la tunaffiru ko na ku yasiru ruwaya wannan ko ya zama ne daidai lokacin da ayoyi uku suka sauka a zuwan da ala ko bi aya ta zuwa ta biyar zuwa da bakwai ayoyi uku ke ya yi ba da biyu ina an tsara ta shahida wa mubashira da mahadira wa ya hanyar iya da na yi isri wa tirakin mubira. Wannan ayoyin da sauka annabi ali da abu kula da ai ka amma da ya su da muhabbi da ba zuwa da ba sai ke rubiya kira wa na tsira wa ba kira wa na tsira yassira ku sauƙaƙa wa na tsira ta rubuta wa ba kira ku yi wa mutane a rubuta wa na tsira ta rubuta kai da kaje da hawa ka ci sam kai shekara tuba ba ta tana domin na yi da shi tana wannan ba da hawa ya zagaya ma kaza kaza kaza akwai ai da ala ku kasashen da aka ci gaba mufti da ban sai wa ci gaba mufti shi ne wanda yake ci gaba ya bai su su da suke sosai wanda aka akwai mun aiki kira wanda a zuwa ne za ka zo da kuwa kai ka dai ba ka ka ji kai kai ka dai da to da ana zuwa da ku zaman da za ku maka a ga ko da saboda haka wannan shi zai ce يسروا جوهرها ولا تعسروا كالقرآنها وتسروا كتار مجانين الدعاء بذكر وعلم لا أهل من شيء كما تريد ولا تنزلوا من الحكومة مجانين وفي عقوبة تلك الأشياء وآيات الدعاء أعقلها يا حدثنا قتيبة يلا نبقى على أبوك كرمك أبوه وتسروا حدثنا قتيبة قال حدثنا جديد أنا على أبي عن عبد الله بن عمرو قال نزل ضيف ضيف في بني إسرائيل wani wato wani bako ya sauka fi bani Isra'il wato a gidan bani Isra'il wani bako ya sauka sun yi bako ne sauka a gidan bani Isra'il wa fi jari kulbatu a gidan abokin karamar kariya والمسجد لهم وفي ذلك المسجد لهم كنا نقول لك انا مكه يا فقالوا جئت يا يا قليبة ويا كلبة يا كي يتنقل وكل يمنا لا تبغي على بيتنا kada ki yi wa wannan bakon namu hauki kada ki yi wa wannan bakon namu hauki masa ina zirawo ki ba da ita ta ci magana ita ta ci magana amma ƴaƴan cikin da su kuma suka yi wa ba ba hauri wannan tsarin nan ba ba da shi dai karara abin da annabi ya faɗa cewa kada ku yi jinda su su bai ganta ba amma ba da suna faɗa wata abubuwa kai kada ki wa wannan bakon namu hauki ita ta ci magana amma wato ƴaƴan cikin kariyar sai suka zo suka yi wa suka yi wa wannan babu daga cikin nata ba za ka ruri da zai yi nau sai suka ne suka gaya wani annabo wataƙila ba ku da nake ciwon tambaya sai suka gaya a gaban su ma'ana da yake ina magana hada a matsali gwamnati ta kuru ba a yau ba ya kan mata mutu misalin wannan abin da ya faru kamar misalin wata al'umma ce da za ta zo bayan ku yaglibu subahahum ulama'uha wawaye su za su rika za su rika da jayar malaman su mai rantso malami yana tafi abubuwa amma shi baya iya kwantumar ba duk abu da kuma na zai faɗa na zuwa ce wallahi ba zai yi wani ne kaza yaklibu dubaha wa hahuna ba malaman su za su wato malaman wawaye da za su rika faɗan magana hanafi ba malamai ba ko kuma a bada shi yana tafi da ɗalibai amma duk abin da zai faɗa ba za su yi sai abin da suke so shi ne misalin da aka yi wa ɗalibai sai kanta ba amma wato tarbiyya ne na cewa ya kamata al'umma ta zama mai tarbiyya da duka wani misali arewa arewa ba zai yi kwakulin arewa waye zai mana ya ce a yi a arewa duka akwai amma a southwest yanzu gaba ɗaya southwest ne yanzu ne ya magana na aka ne ko in a gwamna yanzu yi wannan shi zai hukunta hukunta ka kuma ya hana ka kaka shi ne kawai ba wanda ya zai magana to saboda haka ya fi neman kuma ha'uha an yi ka hau shi ne yanzu wawayen su za su rinjaye malamin to haka ma shi wa ga wani talakawa za su rinjaye shi wa ga wani ba wanda ya faɗa Allah ya kawo hadisi ce ne da ba ma akwai da babu da da ni da din da daya babu da koro babu da yake magana akan alkoro abu da yake magana akan alkoro wato alkoro shine wato a abu da yake magana akan alkoro shine zafin rai babu da yake magana akan zafin rai حدثنا عبد الوليد قال حدثنا شوبة عن الكلاب بن جريج قال سمعت أبي قال سمعت عائشة تقول نازلة عائشة تنادي وكنت على بعيد فيه صعوبة لا تنسي أكم بعيد أكن وأتو أكم أكم أقوم فيه صعوبة وتيجي لو على الشعر فمقم لي ولا أريد قالوا وتيجي لو على الشعر وجعلت أضربه ما كلمة بكري tsallake da rai sai na tafi a gari uku na dukansa wannan abin hawa sai na ba da dukansa fa ba da tafi sallallahu alaihi wa sallam sai ba zuwa jira da abin da Allah tabbata a gare ni sai aiki da rizki na uku yake da sautatawa ya kai wa annabi ya kai wa da na fa inna rizqa la yakunu bi jami'i illa zana domin wato kyauta za a bata kasancewa cikin wani al'amari ba sai ta tsawa da shi wala yin zawo min yanki illa jana kuma ba a taɓa ce shi cikin wani abu ba sai illa jana ru ba sai zai ya mura da shi duk lokacin da aka cire shi a cikin aka cire wato sauki cikin wani al'amari to yana nuna da shi mafi wani al'amari wannan a islamin shekaru da mamaye ba musulun wato ya fitar da jahili ne wanda yake ingantacce Oke, a wata hadisi mun biya biya ne a dakana sadaka akbara na ibn Hulayya an al-Turabi an abi nasara kana rajulun minna yuqal lahu Jabir aw Juwayr wani mutum daga cikin mu yace wata ake cewa da shi wato Juwayr amma suna cewa ga yawa wannan bawa Allah ba sai shi ba shi ne duwan gefe na yi ba a kafin tun daga nan za a samu saboda ya hana a bisin ba da ke ko da yawa saboda ya yi kira da akwai maduru da ayi maduru da ayi ya ce da nasu hajjatin ila homer sai khilafati na ne wata bukata zuwa ga sai ga lokacin da yake halifa ban da aiki bidan madinat lagos yace duk yana da bukata yace sai yi ciki ya tafi madina da daddare ba ga dautu a nan yau a sai na ruwa sammako wa kana wa in ku fiti da kama da no yace kun san cewa Allah ya ba da wani shi ne gidana wani tanan ga zana a hanci ina da baki ga wayo ga baki an fara mantika ko kuma Allah ya ba shi ya magana shi ne mantika duniya ba fasu min duniya yace nan da ruwa na samu duniya ba ta zan to a zai da kai ta kasa a cikin biyar ka biyar da duniya ya suka bayanin kasa sai da zai ka ji ba ka san duniya gaba daya saboda irin baki da Allah ya bai sai to duniya yana bayani da cewa ba komai kuke ba take ku kuke da tsaro ba ya rika bayani a kan da sai da ya sa ko kowa da nada kowa ya ji da ya ba amfani da saboda irin bayani da Allah ya bai domin kun san bayani ya iyawa ne ko wa wa ne haro da ruwa sau da ne da sani Allah annabi abu ya ba ta musa iya magana yanzu an za ta musa ka zai gani amma a zo yanzu a ta magana ta bayani to da kansa ya ce ta kuwana a abu da zai ke da shi wajen magana to sai yake cewa da ya ɗau duniya sai ne ya kwanci ta gaba ɗaya a tasar zuwa da ƙasƙantar da ita وتركت على صلاة وتناس قوم شيئا لكان الدنيا بلاك ولا الناس الحكومة بقى بلاك يجي الحكومة جماعة قوة يرينا يدي مدى وين هذا في رجل حبيب الشعب أجيب أنت ديك دور المجرد أقول الله أنا في فرق جاي لو كنا نسيب ويجو لدينا عليه لأمر بفرق جاي وتبات هذا نجيبه يعني كل فرق جاي كان أمامات المجرد su suna ganin ko mu samu da ainihi ko wasu kuma suna ganin a saboda wato bara ne a nan da ne saboda wani ya fi zai rika jin daji ma ya shiga layin mata dan sun da jin da ne zai rika jin daji cewa ya ya fada layin mata amma da ya tura ya ga wani zai zo da ya to su ba ta da bai na da ba ya da yiwu ba ya da yi wai shi da ka ba a hukumar da ba jin da jin da duk ba ta da aka ce wani tsoro kagarin da aka zuwa ta bada ana da jimin sauran suna ne na da kowa domin na ba su kowa yana da jimin ba yi wata wace tsari mana ba ba ka ce da shi ba ni dai wata wace ba sai mu kuɗi domin kuma akwai da ya kamata mu samu sabon gidi gaba ɗaya ba ce ba ciwo Allah ba ce ba ciwo ta ran ana a jewa ala da zuwa ana bayar da an zo za ka ya ce ba ka ɗiba zai ko ka fi kuriya ba zuwa jin Allah ya yoka ya kiri ko ka za ka rawa a dukkan to shi ne ke cewa a masana ce ce na mamarsu yayin da na gama abin da ya ji zai shigo abin da jari abin da siyasi da kuma bara da tufafi bayan ban yaji da ban tufafi ba ka da ji ne nan ma farsu yace yayi da na gama in ji wannan wato juwai ne sun ko ta ji yace yayi da na gama abin da zai yace da ni kullu qaulan kana bukari ba dukkan danka kusa yake da ni akai na yi kirki sai da kenan ko idan ka zo da dukkan yanzu ya kunce da kewa da kalmar da fito gaskiya wa da yayin kokari da yake wuri kaza da kaza da kaza yayin kokari da sai amma ya kamata a ce an yi kaza a wuri kaza da kaza ya tabbata bai kwaɗe mu jinsa gaba ɗaya ba yana da wani wannan sarki da zana a kudurar da na gaba bayan ya gama ya gama kwaɗe mu duniya duka da yake to zan ci kankare gaba ɗaya suna kusa da bibi ta gama ne da bari kenan ko yadda sun yi kusa illa ko aka bi duniya in ban da auka wa duniya da kai kai mata fata fata ka nuna ba ta da alheri yace wannan magana ta ga da gyara da gyara jinda to an ta da liman duniya in ji da shi kai ka kwata ba da duniya ka san da ba inda duniya biya bayanan ai a cikin duniya kuke neman wato muke kaiwa ba ta kafin ba mu da zamu lafiya abu wannan ba ta yi ko domin a duniya za ka nemi lahira an kada ta kula inda sun duniya ya ta kula ai a duniya za akwai ne guzurin ku ai ka ga wanda suka fi kowa a yanzu da suke wa bil umman yakunu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban wanda sai Allah ya ba mu mai kyau a duniya kuma ya ba mu mai kyau a lahira su da wanda suke ne amma ba wanda zai zo shi kawai hajjina ta duniya ba da mutu da aka yi mun alaƙi ba kawai Allah ya ba ta a duniya amma ba ta da tsaro a lahira to a duniya ake neman lahira to sai yake da su aw ma da za su zaki da lahira a nan mutum ne yake zuwa lahira mutum na zuwa lahira a nan duniya ne wa fiha amalika wannan kuma shi wannan da shi da shi yake ba yara yace ko a cikin duniyar nan suka ayyuka mutum annabi na biyu bi hadin hadira ko nufi da haka ne kawai nufi da ba ku yi da wanda za a saka mana da shi a ranar lahira قال فيكم فأخذ في الدنيا رجل هو أعلم بهذه saboda haka wato fatar da duniya na cikin ruwa a hannu biya da ne ke wani bawan Allah wanda yake ya fi da sani saboda ne wato saboda shekarunsa da wato da kusancinsa da annaba ne ta zuwa kala kawai sai ka zo magana shi yiwuwar ne ke faɗa haka yake bayan na gama wannan maganar sai wani bawan Allah da ya fi shi kusa da annabi alaihi salatu wasallam ya kuma fi shi sanin menene rayuwa sai ka zo magana sai yake cewa ba kullu bin da ya amira da kulli shi bai san ba shi bai san bai san ba kuma gurin da ya dawo ne a fadin da ya dawo da ba fadin da ya dawo abin da ba da suke fara da wai da imamu zafi ya fara ba ran da zaka ji kaga ba kun yin sabai shi za ka ce ba wani hukunci da sai da umar ya taba yi babu ko daya da ba babban da ake rubutu shi ne hasali shi ya kafa tura ya kafa makiyar sa akwai guda shida tura ta ko bai da ta ko bai da kullu jara shi za ku yana zama halifa ran da ya zama halifa a ranar ya tuke kanin jinin wani ya tafi yaki a kakkanin sai ya dawo wata a can ya tuke shi ya kama da wuce ka yi tsaye a kai wata cewa ya tsora abubuwa bai da kullu jara shi kuma abubuwa bai da kullu jara saboda wato tsabar tattaku ana wannan yakin sai shi mura wasiƙa shi aka kaiwa sai kan da ya ga an tura shi komanda sai shi zura an dina aka gama yaki aka yi nasara aka zauna an zuzu an gama komai da yake nuna wa shi kuma yana ganin yake ma da la wallahi ya bi da tsanta duk da wasu malamai su ce ɗaya daga cikin dalilan da yasa abu bai na wani shiri shi saboda ana an fara karɓar da yake tsakanin da zuwa wasu na zuwa shi yakin da za shi je ya nasara shi wanda ya zama na ko wajen abu da yake karfi ko abu girka ba ta yi kuna kallon yadda yake kuke ko ba ta yi irin wata abuwa nan da na zai zo kawai nan ya fito mutane ku je ku da ke to bara ku ji su gane cewa ana da yake ba da rasa ba hali da zai wata kuma da wiki na kafin ku ga wannan dutse shi ma yana cewa ba da ya san annabi hajar Allah ba dan na ga da ya tumbace ka wani wallahi da da da wani tumbace ka shine wani suke cewa wallahi ba don wannan motar sai an waye ga garga shi ke ya shirye shi gaba daya to saboda haka wannan shi ne to ana wannan yanayin sai ana wannan yanayin wato sai ke da shi a bi hadin al-mu'min man hadha rajulun alladhi ila dafika shi ji wani da zai mamaki ka ya gona ba Allah wanda da kin zai din da ya ban yadda bari ke mu da shi da cido sai da ya amina mu'min waye ne wanda ba Allah din ke ji ba waye an ne da bai da musulmi da wani da ta ai wannan ba Allah da ga shi ne shugaban musulmai gaba daya wai da ta wanda cikin da yayi akwai wanda yake duk inda ba Allah ta akwai ya ta rage gurin mutum ko ba akwai ko manyan zafin guda uku ya ce na ɗaya zai zama Abdullahi da Abbas na biyu zai na ya ce na uku wani zarfa shi ma Abdullahi da Abbas ya tabbatar da wannan cewa su ne manyan manyan malaman nan amsa an malaman kun ga ana kiran su tun juma da kuma to amma su ne malaman sa to akwai wani zarfa wanda shi ne sayyidul qura sayyidul qura yana cikin wannan da aka yi da kudin qur'ani min arba'a وقرأ القرآن بقلوب التوحيد عبد الله بن مسعود كعبان مولى أبي هريرة معاذ بن جبل ثم أبي بن كعب ويتصدقون أن يكون تزكية جوا حفظوا عن القرآن سبحانه وتعالى zai ta ai sai da lokacin da ne da koyi da ka hadisi bai ganta ba amma wurare da dama musamman wannan zaka ji gurin da kaje illa annabi yake yabo ku bai sarka ina annabi yake cewa kowa ya wata shi na yi shi kowa to shi ma sai da aka faɗi don aka faɗi cewa sai na hadisi ya kowa da kaza sai na ma'azabin da wani halal da haram an samu abu gwaira a bisa hadin umma kowa da aka ce bayani akan shi ma an zo kan wani da ka amma wannan kalmar ta shahara duk da hadisin da inganta ba a cikin magabata suna kira gobe kan sa sayyidu da musulmi ba dai musulmi حدثنا علي قال حدثنا عروة قال حدثنا إناس بن عبد الله النهبي ابن عبد الله النهبي نعم قال حدثنا عبد الرحمن بن عوفنا عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأشرة وبالعين وبالأبصر الأشرة شر تنكار الله da sun kawo mutum mutum ya rika jin ya isa komai za a yi ta aiki kaza kaza kaza to shi ne annabi da al'adar ka sharo sun kawo da takama da shi da ita sharo innaka lan tasrika al-ardha wa lan tabliga al-jiwala tula to saboda haka wannan shi ne al'adar an yi ta mutum zo mai korona sun dide wajen mutum goma ko yawa al'ajaratu wato lallai kin samu da jibin sa yan sharri babu istila ilmal na eh na ai kaga zaburai mun fasara gida wato rashin wanda yake cikin na yi rayuwa da ke ba baya sauƙaƙa a al'amura shi sa abubuwan za su je kowa ma ya tsare shi kuma shi ma ya raina mutane alkoko an shi ne wato kijiya alrikuku alrikuku kyautatawa alkoko kuma kaucin hali ko zafin rai to yanzu wanda yake da tikawo kaucin hali ne da shi sauƙin hali ne da shi ko zafin rai ne da shi to shi ne a yi ƙarfi ne shi za a nage shi shi za a kawo haya bayan bai farkon da ba a isra'i wala ta kafa ma dai talaka bi inna sama wa basara wal fuada wala tamku bil ardi bara innaka lan tahrika al arda wala tamku kaga ne yake kawo kenan wala tamku bil ardi bara karkar ka tabi a wakka zaka da amma kana bin kanka wannan da yake ya kafa tsora rayuwa da zuci ba innaka lan tahrika al arda ba ka iya tsaka kaza wani tafiyar da zaka wannan tabulu ga tiba da tuna ko ba za ka samu dutse a tsaro ba duk yadda kake ko bari ba duk yadda kake ko bari ba kaga ya yana da alaka ko babu da kake da za mu kai a kai shine babu gustina ilman babu da yake magana a kai da mutum zai samarwa wato har da dukiya eh a rayuwar ba ana ka neman abu duniya ba neman duniya wanda za ka nemi rayuwar da shi a jaddala a kuma an yi gana a jaddala sai ibn al-har ana bi shi ne har ibn al-laki da ta nuna rake shi ne ba da wani na tsarin bi ba da rajin lumina wani mutum wato ya kasance daga cikin ko kuma ana samun wani daga cikin ya kasance yurtaki farasuhu kaga dokin da ya haihu ko ko kuma taguwar da ta haihu mai abu a zai doke ta ya doke ita uwar gonar ba za ku je bayani sai kuma mace ba ba sai ki dokewa mai uwar dabbobi ne da kijewa ya samu wata ta haihu zai doke ta a sabi ne hau ila mata yar guguwar tura mu da bayan tura mu zo mana kawai zai soke ya soke da bai kuna zai ce ana rikin a ta a samu haka ni ne zan ta rayuwa a sai na zo na hau kan wannan wato na sauka ma a kan cewa zan ta rayuwa a sai na zo na hau bayan wannan dukkan ba ya jin haka kun gane wani yayi wannan don ya rage wa kansa san duniya domin da an haifa mata yar ya zoke ko uwar to aka ku bi mana mu da ke uwa ana to me yasa zama uwar mala abubakar eh kamar akwai zalunci a cikin na ka cikin kama da duka kanta ko shi ba za ka yi. Domin a kashe uwar a barka al'awar a bakashewa ba ma.
ba ka ji wa za ka fahimta ta mata an ce zakatun jini ne zakatun ummi da ba ka ji wa za ka doki wa ai an doki inda na kuma yi doki wa za ka yi ko Kuma in dai dai ya daji ya daji daga takara to saboda haka ana halittu a ta abu kabu hasa ni ne dan akwai ruwa ya zai ta zo ana halittu a ta abu kabu hasa wato ana la halittu ba zan ce rayuwa ba a ce hasi na zo na awwal mai wannan ya zuri na na eh ilaiha ko sama kuma bi da harsha ke shi.
an shafe gida da wa kullum bi an shafe to ai abin ba ne mutum kanarar kansu domin cewa shi saboda wato rashin ɗarkul duniyarsa yanzu kamar su ne da duniyar gada ta yin gidan ya iya ce ta sai an ta yin yanzu a isa waye ga yanzu ba ta fi da rayuwa kaza to saboda haka nan da nan ba za a na kitabu ba wanda ya fito da kamar ya yanke wa rayuwa ana haka ce wasiƙa ta zo muku daga sai da abu yana cewa an asli ruma da zaka kuma yake kowa ya gyara abin da Allah ya azurta shi da shi. in kana da dawakai ka kula da shi idan kana da motoci ka kula da motocinka kana da gidajen haya kula da kayanka sai da wani ya yi ko musu fa ita fi duniya fa ita in abin da na kusa domin cikin al'amari akwai fa'ada shi ne ku haɗin wasi'a akwai fata da ga Allah ya ba ku dukiya wanda aka kira ta ga baka cinye ba a ga alikin da ta yadda za ka amfana ai ka ba ta amfana wannan ba rabu ba an fahimta da shehu yawa ko da ba ki da ake baka da za ku amma da sufi a ce ba ana haiba maka yana karatu a a amalin bibiliyoyin bai da ita ba yi ruwa sannan ba ta ta yi ga shi ya mace ya tsuba sai wata ta ta yi tana haihuwa ana zuwa da aka yawa kawai sai yi mamaki a ba da yadda zai kuma karatu kawai sai kallo ɗalibi wani sai gida na wuri da rana ba an yi karatu a ciki da biyu sai kai kuma wannan rafin nan na gona ka na kashe ka kwanta da zai yi cikin da aka ke wani ɗalibi a cikin ɗalibi yake a kan rafa Allah wata da zama yake ne ba ke fara da ba ka ba da dukiyar da ka ba yanzu kuma an samu magaji kamata ya mutu biyar sai da ya zai ce ina wani ya lawo da jira zai da ita ba huwa ya tsawon lafiya kawai ya tsora kana ta ga wannan ai wasu bayan Allah ne ko ni ba na ciya ba Allah kuwa wasu bayan Allah ne da wanda Allah ya mutu wannan baiwar sai ku kana da mutu da shi kawai cewa ba Allah ba Allah eh ka gani wani ku kenan wani an kai wani wannan domin da yake cewa wa inna min amri da rabuta cikin al'amari akwai fada da Allah ya baka zuciya ka ake zata ka gyara da yadda za ta haɓaka in kana ba da zakar dubu hamsin ka koma dubu ɗari biyu an ta ta fada da kuma an amfana da ita wanda shi ne tanakkunan ta ga kama aiki ne wani zai kama yadda na fasi to tanakkuki ne fada da a nan abu da za ka yi amfani da shi a tattala abin wani kana قال حدثنا عباد بن سلمة عن هشام بن زيد بن انس بن مالك عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان قامت الساعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يأتي ان قامت الساعة إذا القيامة تأتي وفي يد أحدكم حسينة أحد منهم أقيم القلب أبو النجيب إذا كنت النبي صلى الله عليه وسلم inda a ce za ku ta kawai za a kashe alkiyama amma ka tafi gona ga dabilu ka turo za ka jarda to shi ne yake cewa wato ainihin sana'a Allah ta kuma a tayin girka idan har kana da ikon da ba za ka iya miƙewa da gurin ba sai ka daɗa wani ya fi sa su ka daɗa ba kafin ka bi Wuhana na gaya ma akan istina ulmani jikin cewa ka nemi ka nemi arziki Allah bai hada ba bai ma arziki a yanzu ya yi madauki ya tafi daga nan zuwa jikin ya tafi adama ya tafi taraba ya tafi lagos ya tafi taka a filubu bai ma arziki ne halaliya ne abu da aka yi da za ka yi ta abu na hanyar bayan shahada domin neman halaliyar ce ta bi zuwa da haka wannan hadisin duk da bai inganta ba wannan magana haka ne cewa mutum ya nemi halal a haka dubara mu gani shi wannan sani a hawa da ya kawo kan abuwa nema nawa ya inganta abuwa ya inganta sosai kuwa حدثنا خالد بن محمد البجلي قال حدثنا سليمان بن بلال قال اخبرني يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن يحيى بن حبان عن داوود بن أبي داوود قال قال لي عبد الله بن سلام إن سمعت بالدجال قد خرج in har ka ji fitowar dujaliya kun ka ji dujaliya fito wanda aka ce a kwana akwai zai ke wani duniya ko duk ta ina da tabi shi Allah ke yi to saboda haka tun da za ka ji fitowar dujal ma ka ji dujaliya fito wa ta ala wadiyatin da gaisuwa kana tare da wadiya shi ne husaina ko fasila ko husaina kana tare da kansamin wato dabino ko wani abu da shi da zaka dasa wala ta'tal an tasbihu kada kai gaggawa an sai ka yara fa inna dinasi ba'da zalika aisha domin wato bayan nan akwai mutane da za su amfani da wannan abu abin da ni kai dai na ne ya ba domin idan ka tashi mutuwa ka mutu yanzu an kiyama ka tashi ko ba yana da wani cutar cin gaske zuwa daga nan kuma an gaba ba wata mutane da za su rayu bayan ka gaba ɗaya wato ma ka za a to shi ne a rufe su ka nemi duniya ka yi ka tabbatar da a nan duk abin da ya kamata ka yi ka yi domin kun ma ka mutu wasu za su amfana da bayan shi ne abin da ya ke wannan ne ya kamata mu tsaya lokacin da ya yi abubuwa da kuma ya yi Allah ya ba mu da wannan kuma da Allah ya yi wa suna da kowane da suna kyakkyawa da su wata wata Allah ya gyara da kasu da ake Allah ya kuma fitar da yin zara da kiyar kiyar da ba su kuma ta Allah ya zama a kariya kiyar da ba su kuma guje ba akwai wani ba Allah ya suna ya san zaura a yanzu ma shi aiki da za ta kyauta wajen aiki muna fata da wani kuma sarki da bayyana ne yana da wani azali da za ko ta bai wa Allah ya gabata da danta biki ya fara ba kai ko muna fata da abu da sarki ya bayyana mu kuma Allah ya kare kuma muna kare da hankalin da ba lalle a kula da addu'o'in da ba a kira su haka wannan addu'a da zaka yi zaka fito daga gida tana da tsari na gaske bismillah tawakkaltu ala Allah ka duba cikin kalmar da gaba wala hawla wala quwwata illa billah bismillah sunan Allah tawakkaltu ala Allah na dogara da Allah wala hawla babu da ba wala kuwata ba ku kafi illa billah sai ga Allah ka duba girman kalmar da kake wata wata ka ba a jiyar kanka wata ce ma illa an shine ubangijin su ya hafi ko mutane ne da za su yi ma wannan illar ko a cikin su kuma Allah ya magana su kuma ya hafi sai ka ba wa Allah a jiyar kanka ba ku yi ce ma illa ba ku duk da mutum la ya buci kanar illa du'a ko ولا يزيد في العمر الا البر سو ده على الخلق duk abin da zai zo zai ga yazo da sauki shiga gida kada kai wasa ne in zaka shiga sau goma ka koma kai sau goma ka koma sau goma kai shiga fitowa shiga fitowa ya kamata bar kai gaskiya to sai da sai da addu'a tafiya kuma mutum zai tafiya kawai ya wani kida abu yana ta tafiya sai addu'a tafiya ba ba kariya ba wani abu da yawa ya kamata gaskiya mu makata mutane a a dawo kan hanyar su da da Allah ya tabbata.